أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين قال الشيخ أبو إسحاق الألبيري رحمه الله في منظومته في منظومته التائية أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وين وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر بربربها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بعن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أسلك أحسن أسلك الله إليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد yan wani masu albarka ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan safiya ta juma'a sha hudu ga watan dulkada bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara tana dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da daya ga watan mai shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun taru domin mu ci gaba da karatun littafinmu mai albarka wato ta iya abi ishaq al-ilbiri rahimahullah ta'ala yan wana idan ba manta ba a zaman da ya gabata malam yana magana ne akan falalai ilimi musamman musamman idan mutum ya yi ilimin saboda Allah ya kira abubakar yake ce mishi dama zai amsa kiran da ya masa indin yana da hankali ya amsa mishi zuwa ga wato neman ilimi da zai sanya ya zama jagora idan ya umarni ko ya hani sa'annan kuma yake gaya mishi faralen ilimin nan dai yana kwaranye mishi yana yaye mishi wato duk wani dumu-dumu a idansa na rashin ganin hanya da rashin ganin yanayin rayuwa zai sa yana ganin hanya tas yana ganin rayuwa sosai idan ya bata kuma ilimin shine zai mishi jagora zuwa ga shirya sannan kuma yake gaya mishi cewa idan yana da ilimi zai sa ya zama yana da taj wato kambi wanda zai dora a kansa kuma ya ƙara mishi kyau ko da kuwa tufafin shi ba su da kyau ba su da tsada tunda yana ɗauke da ilimi sai ya sa wannan zuciyar nashi tana da daraja tana da tsada kamar yadda na bamu labarin almamu shafi da ya shiga cikin yanayin rayuwa ya shiga ga lalura kuma ya hana ko kuma ya nemi wanda zai taimaka mishi bai samu ba kamar yadda na faɗi su ba su iya roƙo ba amma za su iya bijirar da kansu a gane halin da suke ciki don a taimaka musu in an gane a taimaka musu in ba a gane ba ba sa roƙo da ya shiga wani yanayi bai samu wanda zai taimake shi ba ya fito yana cewa alayhi thiyabun law tuba'u jami'uha bi falsin lakana al-falsu minhunna akthara wa fihinna nafsun law tuqasu bi ba'dihha nufusul wara kanat ajalla wa akbara to saboda haka shi ilimi yana wato sanya mutum girma da kwalliya ko da ko shi karami ne sai Allah tabaraka ta'ala ya bashi ɗaukaka ta dalilin ilimi kuma ko da kayan shi ba su da kyau hakanan ubangiji tabaraka ta'ala zai sa a ringa ganin shi da kyau da tsafta saboda ta dalilin ilimin nan ya yi ta gaya mishi amfanin ilimi yana cewa in dai yana da rayuwa sai ilimin ya amfane shi idan ma ya mutu sai kai kamar bai mutu ba saboda yana cewa kad asha qaumun kad mata qaumun wa ma matat fadailuhum wa asha qaumun wa hum fi nasi amwatu kad mata qaumun wa ma matat makarimuhum zaka ga wasu mutanen sun rasu sun mutu amma falalansu da aikin su na karamci bai mutu ba wa asha qaumun wasu kuma za ga suna raye wa hum fi nasi amwatu amma kuma matattu ne a cikin mutane sannan ya ci gaba da bashi wato falalan ilimi cewa shi ilimin nan da kake ganin shi inda ka san takobi ne wanda aka kera shi a indiya ko aka samo wato karfen shi daga indiya kamar yadda malaman suke cewa a wancan lokacin takobin da aka yi shi a indiya ko kuma aka samu karfin shi daga indiya wato min ajwadi anwa'i suyuf wato a cikin takuba ya fi kowane takobi wato wato jauda ya fi shi wato inganci to ya ce shi ilimin yadda ka san takobi yake wanda baya da kushewa idan kuma kada ki mutum da iliminka to yadda ka san ka da ke shi a makasa ne baya ƙara motsi sannan kuma a ƙarshe-ƙarshe inda muka tsaya ya ce shi ilimi fa yadda ka san taska ne wanda ba iya sace maka shi ba wanda zai zo ya ce wai ya ɗebe ilimin da ke cikin kanka gashi ba shi da nauyi duk yawan shi ba shi da nauyi kanka zai iya ɗauka kuma da inda kake za a samu ilimin in haka haddace shi amma in baka haddace ilimi ba ilimin kana littattafai to kamar baka yi ilimin ba kamar yadda yake cewa idan lam takun hafizan wa'iyan fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u idan lam takun hafizan wa'iyan idan baka kasance mai haddace abu mai kiyaye shi ba to fa jam'uka lil kutubi la yanfa'u taranka wato tara littafai da za ka yi ba shi da amfani kamar ina jin na taɓa baku labarin hafiz alhakami rahimahullahu ta'ala shi kuma ɗan baffan malaminmu ne sheikh hafiz alhakami wanda ya karanta da mu hadisi wanda ana cewa sunan shi ma aka sami shi to shi hafiz hakami babban ya tafi gidan abokin shi sai ga ya shiga maktabarsa sai ga littattafai tsaf-tsaf ba su wato ba su sha wahalan karatu ba kasar littafin da ake karanta shi sai ka gane ana karanta shi amma littafin da ba karanta shi za ka shi tsaf-tsaf cikin kwalliya to ba bude shi ne ba karanta shi ana karanta shi dole ya datti wani masu ya ya galgale da ya shiga maktaban shi ya ga ba alaman karatu amma ga su an an tara su kuma an jera su sun yi kyau sai ya rubuta in su abiyat na tsokana ko kuma na tunatarwa bi turuqin latifa wato ta hanyar lallashi kuma ta hanyoyi masu ban sha'awa sai ya aje mishi akan tebul din shi sai ya fita da ya bude sai ga malam ya rubuta cewa ibaiti shekhi kutubun qad sharaha wa jama'aha walakin ma qaraha ibaiti shekhi kutubun qad sharaha wa jama'aha walakin ma qaraha wa tabat nafsuhu anha bi salwa idha fataha al-makana bi an yaraha abiyadin sun kai shi da ku bakwai na haddace su amma na manta mafi yawa daga cikin su abinda na iya rikewa kenan bibaiti shekhi kutubun qad sharaha kace a gidan malam wato ga ga ga littattafai nan ya siye su wajen ma'a kuma ya tattara su walakin ma qaraha amma sai dai abin bakin ciki ko abin damuwa bai karanta komai a ciki ba duk da ya karanta da mun ga alaman karatu akwai wani malamin mu Sheikh Yahya Yahya ba shekh ya haila ya haya mai mai mai sahihain aljamu bayan sahihain ba shi ba shekh yahya yahya babban yana da maktaba katuwa labirarin shi sai da ya gina gidan shi sai hawa ɗaya musamman sai ya saka littattafan shi duka ya ɗauki ma'aikaci na wanda zai ringa kula da maktaban aka sanya lokutan karatu ɗalibai suna zuwa suna karatu in ka shiga maktaban zai wahalar gaske ka ɗauki littafi kowane iri ne ba ga alamun malam ya karanta littafin ba ya yi ta'aliki eh za ka ga alamun ya karanta littafin ya yi ta'aliki a gefe da biro wanda yake nuna maka cewa su sun sadaukar da rayuwarsu ne kawai akan karatu da karantarwa ba su da wani abu sama da karatu da karantarwa ya ce wa jama'a walakin ma qaraha wa tabat nafsuhu anha bi salwa yace wato zuciyar shi tana da daɗi yana jin annashawa idan fataha al-makana bi an yaraha idan ya buɗe ya ga littattafan shi a jere zai ji daɗi amma bai karantawa to shi ko ɗalibin ilimi duk lokacin in ɗalibin ilimi na gaske nake nufi duk lokacin da ka same shi za ka sami ilimin shi tare da shi saboda ya karanta littattafan shi ya haddace na haddacewa ya fahimci na fahimta ya ce yazidu bi katatil infaqi minhu wa yanqusu bi kafan shaidatta ina sanar lokacin da muke sharhi a nan muka tsaya mun yi sharhin wannan baitin cewa shi ilimi yazidu bi kathatil infaq minhu duk lokacin da kake yawan ba da shi to kuma a lokacin ne yake karuwa malaman mu suka ce zakan ilimi shine karantarwa kuma gashi can a qur'ani Allah tabaraka ta'ala a cikin suratul baqara ya faɗi su biyu إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ديكم آية تكتب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتري به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الدنيا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أبو هريرة رضي الله عنه يكتب أباتشون إن أوين قدابيو والله دابمكو حديثي با da ban karantar da ku ba saboda wai mutane suna mamakin ta yaya ya musulunta shekara ta bakwai amma ya tara abin da da yawa da yawan cikin sahabbai yan kunshi ba su tara ba to malamai suke cewa dalilin haka shine ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman ilimi a wurin annabi alaihi salatu wasalam shi in dai zai samu abin da zai ci to ya haƙura da duk rayuwa duk abin da ke cikin rayuwar kawai karatun yake yi har ya tala ilimin da ya tara faradallahu anhu yake cewa bacin wa'annan ayoyin guda biyu ya ce wallahi ba zan muku hadisi ba sa'an nan shi da ibnu abu hurairan radiyallahu anhu duk wanda ka ga yana ƙoƙarin ya aibata shi akan wato akan ruwayan hadisi to za ka samu cewa yana son ya rushe musulunci ne huttan abokan gaban musulunci shine kaga suna kokarin suka abu huraira ko kuma su soki bukhari da muslim idan suka soki bukhari da muslim wato sama da kashi biyu na ilimin addinin musulunci sun rusa shi gaba daya shi kuma in suka soki abu huraira rayuwatul islam wato wanda ya fi kowa rutu hadisi a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma suna son su gurbata musulunci ne kuma ya samu abin da ya samu ne da lazimta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ruwaito hadisai daga yan uwan shi sabon annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yana karatu a wurin su kuma sabai suna ruwaitowa hadisai daga junan su kuma mafi yawa in sun ruwaito ba za su ce maka haddathana fulan ko su ce wani ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallama tun da sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ba sa tuhumar junansu saboda haka zai ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne saboda yana da yaqinin dan uwan shi ya ji ne shi yasa yake fari eh akwai zancen malamai ko zancen Abu Hurairah ne ma kaman haka ko zancen Abu Hurairah ko dalibin Abu Hurairah ko ɗaya daga cikin sabai na manta da yake cewa kuna cewa Abu Hurairah kuna cewa Abu Hurairah kuna cewa Abu Hurairah shi ba abu hurairar nan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji daga yan uwan shi sahabbai su kuma sun kasance ba sa karyata junansu ba sa karyata junansu saboda haka ilimi dai duk lokacin da kake ba da shi to yana karuwa ne kuma lokacin da kai rowan shi baka ba da shi sai ya rinka raguwa har mutum ya zama kamar ami ga garin mutane saboda haka shi ilimi abin da zai sa ya zauna bayan ka yi karatun shi kuma ka yi kokari kai ma ka karantar da shi kuma ka rinka muzakaran ilimin wannan zai tabbatar maka da shi kuma zai kara shi insha Allah malam ce falau zukta min halwahu taman la ta ta'alluma wajta hatta da ka ɗanɗani wato zaƙin ilimi da ka ɗanɗani zaƙin ilimi kai abubakar to la'athar ta ta'alluma ya ce tabbas za ka zaɓi wato ka tafi ka je ka nemi ilimi ka karanci ilimi wajen ta hadda wajen ta hadda kuma za ka wato baza ƙoƙarinka bakin iyawanka wurin koyon ilimi inda da ka ɗanɗana zaƙin shi ɗanɗana wato na haƙiƙa duk da shi ilimi kamar yadda malamanmu suke cewa a farkon shi ba shi da daɗi kuma neman shi ma ba daɗi a farko amma lokacin da ka same shi ka fahimce shi musamman lokacin da kake muzakaran shi ko ka sha wahala ka sha wahala wurin tattalin shi to lokacin da ka same shi to yana da wani zaƙi wanda ba kowa yake jin irin wannan zaƙi kin ba sai wanda ya ya dandane shi kamar da shekul islam yake cewa lau ya alamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf yake cewa wallahi da masu mulki da aya masu mulki za su san irin abin da muke ɗanɗana na daɗin ilimi da daɗin ibada wallahi da sun yi ƙoƙari wato wato to sun kwaci wannan abin a hannunmu da ta kubba to amma sai dai abin daɗin abin a cikin zuciya ne ba wanda zai ɗanɗana sai wanda ya shiga ba wanda ya san abin sai wanda ya ɗanɗani daɗin ya kuma sake cewa yake cewa wallahi da 'yan aljanna da 'yan aljanna suna jin irin daɗin da muke ji suna ɗanɗanan zaƙin da muke ji da daɗin ilimi da daɗin bautan Allah ta baraka ta'ala ya ce wallahi da sun kasance suna cikin rayuwa mai daɗi saboda haka ya ce wallahi da ka ɗanɗani daɗin ilimi to za ka zaɓi ilimin koko zaƙin neman ilimi muke nufi ya ce da za ka zaɓi wato neman ilimin ka zubar da komi kuma da za ka baza ƙoƙarinka wurin wato neman ilimin saboda babu abu mai daɗi kamar sa wala mai shigalka anhu hawan muta'un wala duniya bi zukhrufiha futinta kamar na ji malam wannan ya ce bi rabrabiha kamar akwai wata riwayan kamar irin haka wala mai shigalka anhu hawan muta'un da ka ɗanɗani ilimi ka san zagin ilimi wato ba wani san zuciya da ake ma biyayya da zai shagaltar da kai daga neman ilimi ba wani abu mai daɗi wanda zai ja ka ka bar ilimi wallahi wala duniya kuma ita duniyan nan ita ba za ta taɓa jan ka ba bi zukhrufiha fitinta wato ba za ka taɓa wato fitina ko fitinuwa da ƙawan duniya da kwalliyanta ba zukhruf wannan ne ismun min asma'i dhahab ismun min asma'i dhahab shine zukhruf ai can Allah tabaraka ta yana cewa wa zukhrufa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya to to amma duk abu mai mai mai kwalliya mai mai kyan gani ana ce mishi zukhruf to da da mutum bai fitinu da wato kwalliyan duniya ba wala alhaka wala alhaka anhu ani qurawdin kuma da ka dandani dadin ilimi da zakin sa ba wani ko ba wata fadama da zaka shiga ka ganta koriya kaga fulawoyinta masu kyan gani kawai su shagaltar da kai ka bari ilimi ba zai yi ba wala khidrin bi zinati haka lifta haka nan wala khidrin ko ba wata mace wanda aka keɓance ta aka katange ta wanda ba wanda yake iya isa zuwa wurinta sai mijinta da ya halatta gare ta to ko ita da duk kawa da kwalliyan da za ta yi to ita ba za ta jaka ka kaunace ta sama da yadda ka kai kaunan komi ba alkalaf ita wato shine wani wata martaba ce cikin soyayya wa zadani kalafan fil hubbi in mana'at ahabbu shay'in ila al insani ma muni'a kalaf wato wata martaba ce ta soyayya mai mai nisa kwarai da gaske yace wa zadani kalafan fil hubbi in muni'a in mana'at yace wato wai wai soyayya na ƙara mishi kalaf yana ƙara mishi nauyi yana ƙara mishi yakan ƙara nutsa idan idan ta hana kanta ko ta hana shi ya isa zuwa gare ta ya ce habu shayin ilal insani mamuni'a shi dan adam a ɗabi'ar shi yadda Allah tabaraka ya halice shi idan aka hana shi abu to ya fi ƙallafa rai cewa ya same shi ya fi ƙallafa ran shi ka ji kalaf ɗin ko ka ƙallafa ma zuciyanka abu ka ji kana son shi ba ka son rabuwa da shi to duk abin da aka hana mutum shi kuma sai ce shi wannan abin da aka hana shi ya fi son shi haka al'al tabarkata ala ya halitta dan adam fa qutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'ibta wala sharifta qutur ruh qut abinci qut kala biyu ne akwai qutul jasad ko qutul badan da qutul ruh qutul jasad abinci da ke ake ciyar da jiki da shi shi jiki ke amfana kuma wani lokaci in ka ci shi da yawa ko ka ci abin da bai dace da kai ba zai cutar da kai zai cutar da kai kamar yadda alimamul hariri yake cewa a cikin almukamat ya ce farubba aklatin mana at akalat ya ce a so da yawa abinci da za ka ci ta sanadiyan shi sai ya hana ka cin abinci cika da yawa ya birkita mutum ciki ya mutsa mishi rayuwa wannan kotul jesar kenan kuma shi zaka ci idan ka ci zai gina mutum jiki idan kuma ya gina mishi jiki idan ya mutu kuma su tsotsi su mai da jikin shi abinci na sallah salamatu lafiya amma kotun ruh wanda zuciya ta fi bukatansa shine abincin zuciya abincin zuciya shine arwahul ma'ani wato shine wato ruhi na ma'ana abin da ke ruhi na ma'ana abin da ya shafi qur'ani ya shafi hadisi ya shafi fahimtar ilimi wannan shi zuciya take so wahayi shine qutun ruh wahayin Allah tabaraka ta'ala da yayi annabawansa da manzanninsa shine qutun ruh shine abincin zuciya duk lokacin da kake ciyar da zuciyanka wannan abincin zuciyan za ta haskaka za ta yi lafiya duk lokacin da zuciyar mutum kuma ta yanku ta daina samun wannan abincin to za ta mutu za ka ga mutum a raye amma zuciyar shi a mace man yakun yasulul hawanu alaihi ba da jurhin bi mayitin ilamu na sallar salamatu wal afiya wala sai bi am tayyim ta wala sharifta yace ba din wa ba wai ka ci abinci ba ko ka sha abin sha wannan ba shine abincin zuciya ba wahayi shine abincin zuciya malam yace fawadhihu وخذ بالجتبيه فإن أعطاكه الله انتفعت فواظبه yace kanaci shine muwazaba kanaci akan neman ilimi wa khudh bil jiddi fihi kuma ka sanya kokari da gaske a cikin neman ilimi kar ka nemi ilimi da wasa kuma ka sani zaka sha wahala amma ka daure wahalar dadin na gaba amma babu yadda za a yi ka yi tunanin wai zaka samu ilimi bi rahatil jasad kamar yadda Yahya ibn Abi Kathir yake faɗi kamar yadda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Sahih Muslim Imam Muslim ya rawaito wannan magana mai tsada a cikin Sahih Muslim yace Yahya ibn Abi Kathir yace la yustata'u al-ilm bi rahatil jasad wato ba a samun ilimi wato da hutun da hutun jiki za ka wahala ne sai ka in abin abin in ka wahala sai ka same shi babu yadda za a yi ka same shi da da da hutun jiki kamar kamar yadda yake cewa tamannaita an tusi an, an tumsi faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu tamannaita an tumsi faqihan munadiran yace wai kai kana burin ka zama malami wanda idan ka fara magana kana munazara da mutane wato za ka zama abin sha'awa bi ghairi ana'in amma wai kana son ka samu ilimin ba tare da wahala ba yace wal jununu fununu yace hauka ita ma fanni fanni ne ba ko fanni fanni ce kai irin naka fannin haukan kenan nas'ala salamatu wal afiya malai ce fa in atakahu Allah bin tafa'ata idan ubangiji tabaraka ta'ala ya baka ilimi zaka samu amfani a duniya zaka samu amfani a lahira wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in